إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata sha biyar ga wata na muharram hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya yau inshallah za mu yi darasi na 72 cikin littafin bulugul maram na hafiz bin hajar al-asqalani inshallah darasi na 72 inshallah za mu tashi ya ce ina ga nan da shigo hadisin ya ce wa annu yani dai baya abdullahi bin umar ne وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجش نجش نجس نجش نجس بالسين شقون بالشين كما متفق عليه عبد الله بن عمر كبار لبارن شوى من الله صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا النجش نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش مثلا يا هانا نجش نجش shine turi a cikin ciniki ta wata ruwaya wanda ita ma bukhari ya kawo ya ce wala ta najashu wala ta najashu ka kuma junan ku turi a cikin ciniki ya ne wannan najash mutum iya sai da kaya he ka zo an sa gashi wa mai sai he ka zo ka taya ba da niyyar sai ba kurin dan keta ka sama wani ya saya da tsada abinda ke biyo ba na jashi ko ka tura kayan wani mai saye ya ji a shi mai mana mai kayan kenan an mai yaji kenan kayan shi ya yi daraja ya sai da wa a takaice turi gurin ƙarin kudi ba da niyyar sai ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarƙashin wannan me za a ce ma wantare wantare da za a zo irin da ake balle na kayan hukuma za a zo a daga kaya misali da suke a nan a dokarsu idan mutum ya taya misali mota za ta yi misali miliyan biyu ko miliyan guda da ce ana mata wani kudi a ce ba ta ƙasa da haka misali jika hamsin ko jika ɗari biyu to daga jika ɗari biyu abinda ya yi miliyan nawa in aka saida ta daidai aka saida amma ba a saida ƙasa jika ɗari biyu to a doka da suke a nan idan wani zo taya ɗari biyu da ɗaya an babu wanda ya taya ɗari biyu da ɗaya ɗari biyu da ɗaya aka so uku a ƙa'ida wani kaya ya zauna wanda ya taya ba mai haƙe ce bai da ba ko mu a hasu don aka yi ɗaya biyu to aka samu su zasu yauje kan wannan wantara ba ne ba sai suke to ya ce ma jaka ɗari biyu ta wani ya ce ɗari biyu da musamman shi ma akwai mai sau da gaske don kada ya ce ɗari biyu ya ce ɗari uku can yi su ƙara to irin wannan ya kawo da yawa an cuci mutane masu neman sai na gaskiya ina zan anan akwai wani mai shara wani wani notar da ya kawo wani mai abin shara da ya kawo ta doka ce duk wanda ya taya me ake samu an ce kayi ka ɗari biyu wani ya ɗari biyu ya kai kayi ka ɗari hamilin guda to an haka da ya tsaya kowa ta yi ƙarawa sai a wayoyo mai miliyon ya arasa kuma ya zagi ya mai miliyon ɗari takwas a rasa to sai ya toka ce duk wanda ya taya idan ba a samu wanda ya ƙara ba an haka nemo ya bada ya je ne kama shi da rishi saboda ya yi ya shiga ya turfa mata ya karya rihe ka zai kuran duk wanda ya taya aka ce ya kawo ba a samu wanda ya kara ba kan nashi ɗari biyu aka ta ɗari aka ba da ɗari ba da aka kara to ka kuɗinka ya yi nauke to kama ka zai wani abin ya rage irin wannan turi da yawa akwai ana arama ta Allah zai kawo zaɓen wa kawo kayan sai da na hukuma kuma da ta miliyan biyu miliyan uku amma ya ce ɗari da mutum to in ba wanda ya taya ka taya shi ke maka zaɗo ne to mutane zai keta ya kara ka ta yayin da kara kana da gaskiya wani zai kara maka dan kai takuru to wannan lahi amma me yake cewa amma ya zamanto da gaske sai nake niya wannan kaya mutum ya kayan shi ga kaya na da me sai yace wani yace jaka goma ni na bukata jaka bai sai da ba ina ina ta sha biyu ba mai karawa mai so ya ce sha uku inda zai kike sau akwai cikin sai bukari cikin sai musulmi tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da wani bawa wa zai kara ya kara haka aka annabi ya yaga a yakace ina mai karawa an sai kana daga gwamnati akwai mai karawa to a lokacin da mutum ne sai ka tsakani ga Allah sai ya kara dan shi ya tsaya nan bai lahi ana ya ce bai bai ce muzayada al muzayada shine irin na wantaran in mutum ne sai yake ba hana ba amma abin da yake wani annajash kurin kai karin kuɗi ba da ne sai ba dan ka tutu mutum kurin ka tutu mai sai ƙarshen ƙasa shi ne aka hana idan da a gane magana hukuncin magana wannan ƙarin kuɗi ba nisa shi ne haramu annabi hana shi wannan kenan ruwayar bukhari ya kawo musulmi ya kawo وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المهاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا المعاقلة المعاقلة hatsi ko dawa sun nana a zo a yi ciniki da hatsi wanda yake a cikin rumbu ko ababu hatsi na gona ta kaza nawa zan sai ma yanki kaza ko eka eka kaza ko abu kaza nawa zan sai da maka wannan haramun a hana annabi ya hana almuzabana shi dabinu kamata ɗiyan dabinu dabinu akan iccen shi ya nana ba a ciro ba tsabon dabinu duk wanda biyu nuna a bahu a yi ciniki wannan ɗanyen naka nau za ka sai damu da nawa bushashi an hana amma akwai zamu ga zamu isa akwai al'araya wadda ita kuma ita ma a cikin wannan an togi wani nau'i zamu ga gaban sha'alahu na akwai adadi wuski kaza annabi ya ba da dama a sai da dabino bushashe na bahu da dabino a kan icce sabo ɗanye da zama ga zama adadin da aka ƙayyade shi ana iya wannan annabi ya ƙayyade da ya adadin wannan don buƙatar masu bushashe suna buƙatar ɗanyen sabon dabino ka ce wannan buƙata ba na kasuwa ba don buƙata ya ƙayyade adadin kai huce kaza kenan tun daga kaza har zuwa kaza za mu iya cikin akwai babin musamman kan abu kenan a shi amma wannan adadin tilaki ne an hana kenan sai da ɗiyan itace na kan ice ko da yanana da wanda yake bushashe hana shi muzabana wani muhabara mukabara za a zo gona a ce gonaka za ka sanya wani ɓangaren gonaka abinda aka yi a gona ya ware wani wuri a ce wannan shi ne misali nawa wannan a kaza yake a ware wani ɓangare a cikin gona ko gaban gona misali in noma ya in ware wani wuri a ce daidai nan shi ne na wani saboda akwai zarar akan samu wani wuri ya wani albarka ko masu gona suka yi haka nan sai wuri mai riba mai amfani sai a ba wani mara amfani amma inda shi ma almakabara inda a ce misali za mu zo kai gona misali ne mai aiki kana iya ban gonarka zo aikata amma a ce abin da aka samu a cikin gonar in tiya nawa aka samu a raba kashi kaza daina baka amince ya halatta amma ba kanan almakabara ƙayyade wuri kaza shi ne za in sayama da kuɗi ko in ce aka yi aiki za kai kaza gare ka ko da shi aka hana a ƙayyade wuri da aka samu wuri a ɗaukar biyu a ɗauka ba ko wuri bai sama biyu ba akwai rubuki na akwai zarar a ciki amma a ce ga gona ta nan abin da ni zan yi aikata kai gona ta ce kai za ka aikata ka gyara kai komi abin da aka samu a gonar maraba ko daidai ko ɗaya cikin goma duk da aka yi dai amma ka ƙayyade wuri wanda aka hana a ƙayyade wurin a cikin gonar a ce kaza ne zama misali da kuma ake na mutanen ƙauye za a zo a yi jingina mutum ya amshi gonar mutum ya ba shi jika goma ko jika ashirin saboda talauci gonar ɗin kuɗi ta kai miliyan guda amma jika ashirin jika arba ke wani heri ke wani gonar ta noma ta iya ta nomawa iya cin riba ta wai kurin radda ya kaya mai jika hamsin ya ba shi wani gona ya ci banza ya ci a banza kwan wani zalunci ne zalimci ne amfani da jingina ta gona ko ta abin hawa illa abin hawa na mai rai annabi sallallahu ya bada dama mai dabba mai nono na ce zaka sha nonanta in kai take ce da ta misali ka ban jingina saniyarka ko akuyarka in ni nake bata ciyawa zan sha nonanta saboda sakamakon ciyawa da na bata da ruwa saniya ce zan sha nonanta don na ba ta ciyawa da ruwa na sha nuna ahalata mini abin hawa ne doki ne zan hau saboda na ba shi abinci amma irin abin da baka ba ce ba sha ba ba ka damar amfani da jingina ta wani su misali abin zamani abin misali inji ko mota wata shan mahe ka duka ta ajiye ta jingina ce in ya kawo kudinka kan kawo shi motar shi amma ka mota kana yawo kana kai ka duk ka kashe mota ka hanyar ka kudi ko abin ko inji ne ko gida ko gida sai ka gida akwai mana nan garin kuma san abun sai su baka gida ka ba su jingina misali miliyan guda gidan ka miliyan goma ya sa amshi wannan gidan su sa haya a gidan wannan gidan yanzu a zaman su yake suka amsa kudin haya in nawa suka samu misali su baka miliyan guda iya samu miliyan biyu a cikin gidan ko kasuwa ce yarda ka mai kudin ka kudin shi miliyan ɗaya baka gidanka amma duna haida ya sa ya ci a banza ka don zalimci amma shari'a ta yarda shi mai ake cewa gidan da ya baka jingina miliyan guda ba haya ta ba ana biyan haya haya da kudin shi da abin da ya musa kudin haya a kudin shi in gona ce ana iya zawa to na baka jingina ta gona na baka ka ban jika musan annawa zan noma wannan gona ta a ciniki zan noma ta a shekara a jika da ko a jika musan in na noma bakin abu hinka kenan ka amshi gonarka ni kenan na cire ba ta amma irin da ake a nama namu nan zalimci ne amma ta shara ba ba washe wai wayan kama mutum jingina ta riga zai rinka sawa da kauka mai kudin shi in ya baka wuyin rigar ya biya ka wani shaya ce ta mata mana ta anan ta al'ada shaya ce ta al'ada wani kenan nan me ya suka kudawa an kawai tun jingina yana iya amfani da ita annabi sallallahu alaihi ya ce mai jingina almarun ke da in asara ce shi ta hau in karuwa ce shi ta nashi mai jingina iya nan a mulki shi kurin jingina garanti ne in kudinka ba su huto ba za ka saida shi ne kurin jingina ina alƙawari da kai ka ban kaza in baka biya ni ba ko ka ban kuɗi na ko a kama wani abin da ka ban jingina a saida a ban kuɗi na shi ne kurin jingina ba a cin kasuwa da ta to nan dai anan sake na ya hana al-mukhabara ta gona a yanke wuri amma a jimilce a yi cinikin gona ka ɗauka haya ko mu noma tare mun kare mu raba abin muka samu dole halitta shara wa ana suniya illa an tu'la nan as-suniya shi ma ciniki ne na jahala na rudu za ta misali wannan gona taka na saye ta amma za a hudda misali eka kaza eka goma ce eka tara na saya ko do wani bangare metar kaza a ciki to ba a ware ba wurin a ce eka guda wani bangare ne bai ciki in gida na sai ma gida na amma bar da ake daya ko ban da metar kaza a ciki ya an ware an san ina ne amma kai ana iya sai da gida a ce ban da ɗaki ɗaya amma a san ɗakin an san ɗakin ba laifi a sai da gida amma ban da wani ɗakin in gona ce a sai da gonar gaba amma ce ban da ɓangare kaza amma an san ɓangaren shi ne cewa an suniya illa an tu'lam annabi hana suniya a yi ciniki a ce ban da kaza a jahilci ba ba ware abin ba mace illa tu'lam kenan an san abin kenan ba laifin ba kenan sharɗin halawar in ba a ware wurin ba yanzu na takaice miji annabi sallallahu hana kenan magana ta sai da kayan ka tsaba hatsi ko masara ko alkama duka dai masu wannan habba masu tsaba a hana sai da wanda yana na akan akan zangan ne shi da bushashe an hana haka dabino ko inabi danye da bushashe an hana lamun bayani a al'araya ta keɓance wasu adadi na dabinan wanda ana iya yi don bukata ta wanda yake da tsohon dabinan kuma ita al-mukhabara na a ƙasa ne a gona a ware a ce misali a ware wani wuri a ce shi ne za mu noma amma wuri kaza shi ne naka ko wani shi ne kaza shi ne almukabara kina ba ba tare ba da an ware wani wuri wanda ana iya cutar da cutar da wani a sunniya kuma a yi ciniki a ce ban da bangare kaza ba tare da an yi bayani ba su annabi hannu kuma ruwayar ta tabbata kan haka ya ce rawar hamsa ila ibn majah wa sahawu tirmidhi وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهاقلة والمخاذرة والملامسة والمنابزة والمزابنة رواه البخاري أنس بن مالك يشوى منزان صلى الله عليه وسلم نهى عن المهاقلة المهاقلة شيء بيان مكان وانشان ديتي دي تاسيدا وندينا akan zangar ne shi da wanda yake bushashe a cikin babu ko arubu wani mukhadara sai da ayan shi buka kara ya hau ya hau da sama iyawa ce kai mun je gona ta ga ta nan ta hau kara ta haɗi ko ta dawa a saida shi ma shi ne mukhadara an hana na biya wani mulamasa mulamasa nau'in ciki suka jahiliya kurin kaya ne gasar riga ce ko zane ko yan kama an ka kama na kama ka je maka ba tare da an bude an san mata nawa ne ko ko zara'i nawa ne kurin a cikin duka ce ka taba na ka taba shikenan tunda ka taba na ka taba kurin ko hin musanya daga shawawa ka taba taba waka ka riga ya ka rike shi ne rike naka ba a yi yan san mata na sanin ba haka ko a cikin jahilci wani munabaza ita ma munabaza kamar zan mudu mudu ce ga ba nuna naka na nuna naka annuka ba tare da kowa ya san menene a hannuwa ne wanda abu da naka da nawa ka dan baka nawa da mai kuma naka na hannunka eh na da ya kabe ka mun mai kuma ka ba tare da mun san me a ciki ba mu ana ana ma cewa na sai aljihunka da abin da yake aljihunka da nawa ana yi ana aiki ana da ana nisa ya ce aljihunka da nawa kan mun zama noyi modin an ga ta ka amince shi kenan za a zo a bude in da wani aljihunka dole ka bani ni kuma in dauki naka dole dole bi halitta ba wani muzabana muzabana shine sai da iya itace da binu ko idabi dan na saman mana danye da busheshe naka a saman rumbu ko a cikin bahu ka bada busheshe a baka danye shi muka muka bayani a baya akwai al'ara za mu bayani a gaba wanda an kare da wasu adadi na wuski wanda su dan bukata ta rayuwa ka sakon ci ga manoma ya ka bada dama wasu adadin wannan mutum yana da damar ya saye su ya bada busheshe nashi a baki danye dan ya ci danye na shi ma a cikin kaka wannan su ne abinda ke wannan hadisi shi ma ce wannan rawar bukari وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبي حاضر لبادي قلت لابن عباس ما قوله ولا بيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري داوود cikin mazhabin Abbas sun tabi'in yace Ibn Abbas ke ba ta labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqur rukban kakku iske fataki kakku tare kakku tare shine talaqur rukban ku je bakin gari ku tare yan kauye masu kawo kaya gari ku tare can bakin gari ku saya kakku haka nan me yake a cikin mu akwai gaban da ake tsoro na ɗaya aka iya cutar mai kawo kayan kaya a gari ya tsada bai labari shi ba kawai ne misali har ya kai ɗari ɗari shi ya san shi lalata ko lamsan sai ka tare can bai labarin maraya ka kana iya cutar shi kuma maimakon zai sai da da rike kamar ya kayan yan gari su ɓangaren yan gari su kuma inda kai ka shiga talakayen kai in ka kawo misali ya hamsa musu kin ne ka tsaya can in ka gari ka tsaya Allah hamsa musu ka ga zaka Allah sittin to ka bar shi a kawo kasuwa muna su tsaya ha da ka tsaya ko a tsaya kaka hana mutane kenan wannan rage ala kullu halin da bai halitta ba kai tare shi a bakin gari kai ka sai ka bar shi ruka kasuwa wato da muka ga cewa kuturku nasu ruku zuku ba'd ma'ana bi ba'd bar mutane Allah arzuta su wannan kuma mutane su shiga lansu kurun kaka tare mutane alheri iya wani lokaci ɗan kawai kake da ta shigo gari shi ta samu iya lokaci a su ɗan kashe ka tare da kayan ɗan gari samu arha mai kuka ka siram samu samu sun kai ka suwa musan ka zo samu lasattin ka shiga ka kawai da ka gari aje wanda ya saya saya da halin kasuwar da ba da kwanan iya ɗan kawai ka wuri yawa ɗan gari za su tiri ba abu a hana da a hana tare wala ya bi hadirun libadi haka dai magana ce kada ɗan gari ya zamanto dillalin dan kauye ya kawo kan shi sai da zo ka shiga bakwaro ka amshi kai banin ciniki banin sanin kudin kaya kara to kai ka kara na tabbas ka bar shi ce da kan shi to wannan kalmar ta wala bi hadu libadin yace shi tawus yace qultu ibn abbas sai nace abdullahi ibn abbas ma qawlu me yake ne annabi da yace wala bi wala bi hadu libadin kada dan gari sai da bakawai ya ce la'akun da wasu misara kai ya zama tomi dillali ya bashi sai da kayan shi kuran ya bashi kayan sai da kayan shi kuran kamar mutane kowa ƙara da kowa kuran duk gudun turai ne a ƙara a cuci mutane ko a cuci ba ƙauyen shi bai sama raya ba ɓallama masu kashe tiya ma nan kayan yawon ya ce wannan ruwa ya mutafakon alaƙi nan bukhari ya kawo musulmi ya kawo amma lafazin nan imam bukhari وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه المسلم أبو هريرة كبر labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tari la talqul aljalaba dinin da arkuban atar kubana bai da kaidin hemi a kawo komi a kawo mata a jalab masu kawo abinci daga wani zuwa wani gari kenan kan ku tare masu kawo kaya nan wata masu kawo abinci gari daga wani wuri ku tare a bakin gari ɗan kawai basu labarin gari ya ce to wannan abin faman tudin ya fashtare min wanda aka tare a bakin gari aka sayi kayan shi fa'iza ata sayyidu suq idan mai kayan ya zo kasuwa ta yi isko misali ashe hatsi a gari ya kai ɗari ɗari sai ka tare shi bakin gari ka saya hamsin ko satin satin don kai shi bai labarin gari da ya zo kasuwa ya kaya ya tashi ka cuce shi to iya nata kofin khayar iya da zaɓi in gina iya sha biyar da ba ba ni kayana ba sai da ba ni masu da kana iya kama a ba shi kan shi ta wannan ne wasu kashe kenan laihi ne ka tariyo mutum amma an aka yi cinikin ya yi in mai kaya bai nemi ba a bashi ko ya dangana ko ya kyale ka yana cinikin ya yi ya yi cinikin tana ba ka yawon amma tana ba shi da kenan ce ya yarda shi kenan kenan ciniki ya yi sai su kenan asalin aka da kiyaye amma ko laifi ba ta ciniki mai kullu ba ciniki ya kullu amma ƙarƙashin in mai kaya ya ce biyar da ba baka iya cewa a ni aina daga na saya kamar yadda yake a ƙa'idar shari'a idan ka zo da kaya a kantinka ne a hanya ne muka yi ciniki matuƙar muna tare na wuce ina da zaɓi kowa iya da zaɓi mai saye iya da zaɓi ya ce ya fasa haka mai saidawa iya da zaɓi ya ce ya fasa ya fasa saidawa da mai zai kowa iya da zaɓi inda ba rabu ko wannan ƙa'ida ce da mata shari'a musulunci wajen in ba rabu ba in ba rabu ba to shi wannan koda ya zo arabin ya zo kasuwa ya suko iya zaɓi ya ce bai raba shi wanda yake mana mai kaya ya gaba na kai an tuce shi wannan ruwa imam muslim ya rubuto shi ne fa'iza a ta saye da husu wannan shugaban kenan mai kayan ya zo kasuwa ko bil khiyar iya da zaɓin tabbatar da ciniki ko ya ce ma'ana ya fasa وعنه وترواية تشي أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يسلم المسلم على سوم المسلم لما يكون لا يبيع رجل لا بيع abinda abu rage bar labarin yana cewa manzana sallallahu naha annabi hadin libari ya hana dan gari da zaman to dillalin makawai ka amsa kai ka saida yace kuma annabi ce wala tanajashu kak kuma juna turi wurin ciniki karun kudi ba da niyyar saye ba ma inda ne sai ka saya aka nemi ƙari ina ya ƙarawa ya ce wala ya bi urujul alabai a kai kan ɗaya ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwanshi na yi magana najash aka yi labi kamar kusan abu ɗaya ne bambanci shi najash mutum ya kawo kayan shi nawa aka saya ya wani ce jika goma kenan iya da makari ƙari yake nema to shi ne a nan aka hana kai ba ka ne sai kalka ƙara shi kuma nan ɗaya ciniki akan ciniki ya saya jika goma na ce ka kudin can ka ce a nina ba ka sha ɗaya muna aiki ƙari ya yi ciniki shi ya sun samar jejeniya shi ne kina ya ciniki ni in zo in ƙara akan nashi bayan shi ne can misali ka cewa iza tarakana wata qaraba mai risala ta kawo cikin hadisin na hatta akan magana armi da yace wala yakhtub ala khitbat akhihi kada mutun ya nemi armi akan arman dan uwan shi duk wannan da kaso da arme sun suke bayani iza tarakana wata qaraba inda aka hana sayan ciniki shiga cinikin wani ko arman wani inda an yi magana ana kusan kusan amincewa za ka ciniki ka shigo ka hana a misali wani ya shigo ɗaya wani shuru kwana biyu kenan ba amince ba kenan ko iya santa ne amma ba a yarda ba ba a bashi ba ya hana wani zai shiga inda rabin shi a bashi amma ya zo ya yi magana ka hama an zo an biya ko ba kula arme ba ka ga wani an ce tabbas raka da ta karaba tunda an yi bai ko kenan ko ba ne kenan amince an amince mishi kuma suna san shi yin mai sauransu arme rana arme aka sa ta wani halin da ka shigo ba da arme ba amma an yarda za a bashi har ma an sa lokacin arme a irin wannan hali aka hana ka shigo arma don iyayewa ka shigo daga an ji wani mai meko ne za a ture wancan na harko kuma za a samu adawa tsakaninsu musulunci ya kare mugun zama an su a gyara suka ta mutane zama cikin mutunci duk lokacin da mutum ya shiga arme komai an kare ko za a zo ka ture shi ka shigo da biya mu ce ka ya sami kid don shi aka hana wannan ta kenan da araman da ciniki cinikin ma ɗan kurin ya taya ne ya ta shiga goma cikin da ba wani yana mazo saya amma a ce ya ce ka tuka kuɗin wani iya kuɗin hudu kuɗi a kai na ƙara maka a wannan shi ne ga kenan ka shiga cikin ciniki ta duk wannan an hana saboda gyara zamantakewa mutane ya ce wala ta sa'alul mar'atu talaka ukhtiha kada mace ta nemi a saki al'uwarta da ta kafa a mafi ina don ta kihe abin da ke cikin makayin al'uwarta ma'ana misali mata gare ka ga su nan kunan wata zan ta san kana san baka san rabata ce ni wanda an kaga na zama a gidan wannan kun ta ce ka saki wanci shi na kana mace kata ya kan ko ko wata ce iya so zai arme ta ke za arme ki ka ce a nima gaskiya za a wani kasi mata ka ta gidanka wani shi aka haramta mamaci neman a saki al'uwarta bai kama halitta ba talayi ne don wani tun da santa yake zai iya sakin wacce za ta jama wancan duk iyakan waccan ba ba kuma ta mace ba ba ta lahin komi to amma ganin rinja shi ka kasa shiga wannan ya san amare wannan dalilin ta wannan in ta shi ta kiya yayin sai kaga akwai kaga wani haɓada kaga akwai hikid kuma akwai cutarwa sai aka hana ita ma kan mace ta nemi sakin uwarta don ta kihe abin da ke cikin makayinta take wacan tarasa ta ta samu an hana laihi ne ke nasu wannan magana na magana tashi a mata wannan maganan mata ce mace kake nemi a saki uwarki don kin san ya yi sanki ko iya so ya arme ki ya mamashe wani kwari wannan iya wani da yawa zai aikata haka na kin an ci an kiya ya ga wani ma daga ba mai rota wannan ruwaya ce mutlaka kenan bukhari muslim sun kawo ta yace wali muslim a ruwa muslim duk da kowa ka hadisi amma can lafazin da ya kawo ne ko la yabi yace wala yasum muslim ala sunna muslim ne ko bai ya ka tayi kaka taya akan tayin shi mamu bayani bambancin wancan na muzada da wanda ai magana za a bada ya taya goma ya ce ya kawo sai ta ce ka kulla ka kawo shine ƙara magana bai'in ma in ƙari ne ce bai sai da bai ka ƙara ba laifi ne wannan wa ana abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul man farraqa bayna walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa bayna ahibbatihi yawm al-qiyamah manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce duwanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta Allah zai raba tsakanin shi da tsakanin masoyan shi gobe kiyama na me ake ni inda ake cinikin bayi mace ce da diyanta kamar da ke su to in za ka sai da uwa kakka raba ta da diyanta zasta ne shi annabi hudu uba da za a ma wanda ya raba dan baiwa shi ce ya raba ya raba ta da dan sai da uwar to wannan ne annabi ke magana kai ma ukubarka Allah zai raba ka da wasu ga gobe kiyama killahi ne inda ana cinikin bayin in akwai su haka aka shi aka shar'anta na hana rabata da ɗanta da wani abubuwan da a yanzu kusan yadda kullum labari a yanzu masa'alar bauta gaskiya tana da wahala samu illa a wasu lunguna ko a wasu wurare wanda wasu malamai suna gama cewa ba bauta a yanzu ko kana da bawa ya zama ɗa ko suna ga cewa a a iyanan bawon shi maganar da take da ƙarhin goyon baya tsarin duniya yau ganin soke bauta da aka yi shi yasa suke da goyon baya masu ganin cewa babu wutar a yanzu suna kawo shi ne abin da aka samu tsakanin abu kabir miran walla da ɗaya da bauchi yan kukan tijjaniya suka goyo su bayan ɓangaren akwai bauta a yanzu shi abu kabir mai tsaye babu wuta ta gaskiya wani magana wani abu ne wanda zahirin magana ba abin wanda me hujji da gumi ya kawo cewa turawa da suka mallake mu sun ba mu 'yanci ƙarƙashin doka ba bauta kindin mun zama bayan su gaba daya kan wannan ne shi ya wannan hukunci akan wannan gaskiya yana abu ne daban wanda kawuri bai mallaka wannan abu ne daban na yaƙi kuma ana iya yaƙi ma bai zama mai da iya mai bawa ba daman bawa kawuri a sharance mai da musulmi bawa kuma haɗe kawo shari'a kan wannan abu shi da Allah ga wata musu da amma gaskiya mu zahirin magana bauta inda akwai ta take a yanzu wannan ba wata doka ta kawo ta shari'a ta musulunci ilo take ture wannan bautar kurin ya dai cewa abu hanyoyi shi mun da yake domin matsalar za samu idan kai bawan tunda shari'a ba ta ba wata hujja ta shari'a ba ta ɗauke bautar kuma shari'a musulunci ya yarda bauta to wanda musulunci ba shi ka bauta ba isko bauta yi don ba a kuma su aibanta musulunci bai ka bauta ba isko ce ya ba ta ƙa'ida ya ba ta sharaɗi ya ba ta mutunci ya ba bayan mutunci to amma ya bar tana nan har ma bawa in ya tawaye har Allah na sanar shi kuma laifi ne iya laifi a wajen Allah idan kawa mai gidan ka tawaye amma shi kuma mai gidan an dora mai dokoki a musulunci sallallahu alaihi wasallam iya cewa iya ta a tsayin matutu'in muna kusur matutusun ku ciyar da bayi abin da kuke ci abin da ka ci ya ci bawa kayan da ka sa ya sa ka sa shadda ka sa wa take gizina wata ke dutsen take ma ne kasa ta sa duk abin da kasa da shi ma sa babu maganin bauta kuma ce laulatu muna mala mala mala tukun ka kudu ba sai ake da musu yawa to fa kan kalabtu mu ma fa kalabtu mu hunna ma'ana fa'inu fa kalabtu mu in kun dora musu na aiki mai wahala kan kalabtu mu in kun dora aiki mai wahala to fa'inu ku taimaka musu bawa ka dora ma aiki mai wahala annabi ce ku gama ku tare ka mu shi tare to yake mai bautar kaga ba bauta bace mai ma'ana ba ta ma'ana a wajen baturi musulun bauta to dan kama wani dan kama ba ce ba kabe in kai mai kana sai sa dan kana cikin ka an ce dan ka sa shedda ya sa shedda dan ka amma wannan ka musulunci to amma shi bawa ka ce abin da ka sa sa abin da ka ci ya ci ko da da mutum ko da ba ku ci tare ba ka dau bangare ne bangare ya ci sai ka kinan bauta musulun suna ta kama babu ladanci babu cin mutunci ke musulunci kuma ya ci an kai kaza ka fara haɗa bawa an tada bawa bangaren kisa bangaren bangaren zahari bangaren da abu kafara sai ka an ce yantar da bawa shine aka ba kai musulunci bai ka bai ka bauta ba amma ya hanya ayin libaran mutane a cikin bayi daga bauta to duk da haka ke nuna magana irin zamanin da an samu wasu wurare wani asalin shi bawa ne ya zo maraya wannan dokokin zamanin sa ya sahe bore shi zama maraba ruwan shi to gaskiya magana tunda shi kasan shari'a ta nan wanda ka je ka da musulu masu gidanka ka sai ka sai kanka ma tsakaninka da Allah ka samu yancinka da amma dokar tana nan gaskiya a shirance wannan shirin bature bature ba bature ba ba kwa mallaka ba ba kwa mallaka ba kasa mallaka ba mu da yaka ba wani ba ba ma ba ya tura ba ba zai mai da bayi ba ba bayi muke ba ba zo turawa ka gari su kama ba ba kana ta ba ba wani hana ka turu hijira nawa suka yi zaka kuma da jira suka ta sudan a ganin ma ko da kana ta iya yi bulaguro ba ba da tura suka hana bulaguro ba kasa babu wani aka hana bulaguro ko abin ke mallaka da aka miji mallaka daban ne ba bauta bace ba ana saka ma duk wanda gara ma ya bar garin ba mai ci baka barin gari da aka miji mallaka kenan ba a ce bayi ne su mai bautar da mu sai ta da mu a cikin ma bauta gaskiyar magana Allah shi kansu shi abu kuma da yake magana kan gaskiyar magana kenan wanda yake iya da jinin wannan da gaskiya kokarin neman yantar da kanshi ta hanyar shari'a an gidi ba tsarin musulunci da ga maka magana bautar suna da kama a cikin wannan ne wanda ya shiga mun muna tare karatu tare da shi yau yana mu su a can garin su akwai wannan wanda su gada su goron bayi na san sa garin sai a cikin yan garin wani ya je karatu ya je Saudiya ina ya je dawo ya zama dan maraya ka ne sai ya zo da neman yanzu yanci da su nema na yan wasu uwayen su sun tawaye aka tara hayaniya a gari wayewa wasu samariya garin suka tara bore sai su da tijawan wanda suke da asali su bayan su suka ce mai abin rigima mai abin rigima zami da su zamu ne kawo amma abin da zami wannan bautan miskin daga yau muka suka kawo da suka ce daga yau duk wani wanda yake abdi ne a cikin garin mu mu kuma yi alaka da shi kowa ya je zaman shi za mu kan mu kowa ya je zaman shi da uwayensa ɗiyansu kowa su je kowa ya je shi shi kenan to me a cikin su suke ba su ci da sha ka kama duke mutum na ɗumi ka tsaye da cira komi dabba ka yanka kurin ba ruwan shi kai abin da saka zama suke duke su kuma sun suke musu komi sai lokaci ya gwamnati ke musu yanzu da kansu uwa zuwa da kayi wannan yaron bai hudda mu da kansu kuma suka ce sun yadda da wancan tsarin sau su suka ce riba su su suke ribata su su suke masu komai a wajen suka samu suka samu haka nan mutum yana abubuwa akwai shi ta a wasu da yawa kurin mutum ya nemi yanci ta hanyar shari'a yana yi a gaskiya magana ka nemi yanci amma bature ba mulka mai gari ya kama gaskiya magana ba mulki aka ba ba sai da kowa ba wanda aka ba sai da kuma wanda aka bawa ne a gaban kowa yake bala ka gabar kasai bai san gari ne yake zama a garin shi sha wahala haka mutum mamaya ko Isra'ila zaki ta ake ko zai da ko ba wani hana kauta to amma musan ƙasa ko rike gari ya ce bai huta ta bala'in da shi ta zamana wanda a samu shi ma albani da sauran malamai shi iya ga cewa da ku zamana a ƙashin malaka yahudawa su canza muku aƙida ɗayan ku su canza muku tarbiyya wani kamar garin wasu suka mai raddi suka ce ya za a aikata a bar ƙasa ƙasa kaza a bar ƙasa ce annabi ya bar ya bar maka kafin suka wasu kawai suka suka bar maka hujja ce su suka ɗakan mulkin kishin ƙasa ya da tsaya mutu ce tukun tsaya kuma kuma ya tabbata aikace zaman su a cikin wannan wurin an canza tarihi ɗinsu jewa an canza hauyar ɗinsu da haka yana ka zauna a ƙarshen yanci za a juya ma tarbiyyar wanda ka bar garin ka ta gudu da addinin ka ya maka kake rike daki ko gida shi akan haka tsaye harabar duniya suna garauta musu to dai nan in a ce inda yake da bawan laihi ne a raba ɗa da uwa ka sai da tarar ɗanka magana ke sai kuma duk ya ce rawahu ahmad wa sahawar tirmizi wal hakim walakin fi isnadi maqal ita wa lahu shahidun to tabbas haka ne hadisin iya da shawahid sai ba shi kashin gwiwa ya zama sahihi hadisin ya tabbata wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبيعهما إلا جميعا رواه الأحمد ورجال سقاد ورسحه ابن خزيمة وابن جالون وابن هبان دوات أشي حكيم دوات أشي إيه وانا رواية دندف كمت بلان الزمن سيدنا علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه كبال لابان شوى manzana salasalama ya mun umarnin ya ce mun in je in sai da wasu bayi guda biyu shi ne a marar salasalama ana abi a gulamai ne a kawai ne in sai da wasu yara 'yan uwa ne yawa da ƙani annabi tun jin sai da su to da na je sai da su na sai da su amma daban-daban da sai da ma wannan wannan sai daban-daban na raba su da na dawo fazakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi labari wannan bayan na na sai amma da bada ban tira su sai ya ce min ajrukuma maza ka bi su ka iski su inda ka saida su wanda ka saidawa fartaji'uhuma ka medo su a hannunka kenan ka tada cinikin bai alita ka je ka tada cinikin na wanda ka saidawa yace wala tabi'uhuma illa jami'an kaka saida su arabi ma ka saida tare ka sai da tare ka karba su ka wani ya ƙara tabbacin watan ruwaya ta maganar ka araba ɗa da uwa da ɗanka uwa da ɗanka ka araba su to haka ma ƴan uwa uwa ko ƙane ba arabawa kaga na ba araba dan ba araba ba uwa da ƙane kaga raba ɗa da uwa ya hada hada dai ruwaya kun kwace ta tabbata وعن أنس بن مالك قال غلى السعر في المدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعر لنا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة عند النسائي يساوي بن عبان رواه المنت أبن ديك رواية أنا أنا أنس بن مالك جاء يشي أنس بن مالك يشي غلى السعر في المدينة كايا فراش يهو المدينة كايا كودي يهو نكايا فراش يهو kuma nan farashin da yawa a madina al'ahad rasul da manzo Allah yana rayi al'ahad rasul sallallahu alaihi wasallam annan yana rayi kudi ya kai suka tsada faƙalar nasu sai mutane kan talakawa masu sai amma sai da baka sani suka ce ya rasulallah ghalas ir ya mutum Allah kaya ya hau farashi ya tsada fasa irin lana a mana farashi a yanke kuɗi a cikin wuce ka za mu sa da ake da yanzu a yanke kuɗi sai manzana jin haka faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allahul musa'ir Allah shi ke farashi ko ya daga ko ya karya alqabidul basit Allah shine mai rikewa arzikin ya hana ko yalwata arraziq shine mai arzikawa Allah anan sai ki ga masa dalilin da ba zai shiga wannan magana ba ta maganar farashi yace wa inni la arju an alqallah ta'ala ina fatar gamuwa da Allah mai girma walaysa ahadun minkum yatlubuni bi mathalmatin fi dama lamana ina fatar gamuwa da Allah ba wani a cikin ku dake nema na da wani zalunci da namishi a jini ko a dukiyar shi wannan ya karanta daga kenan yanke farashi ga ɗan kasuwa laihi ne don ba kanka ba ko kanka ne ba kanka ba ne wannan shi ne ɗan abin da yake wakana an samu samun haka wani lokaci sai mutum iya da kayan shi an zo kaya sun hau iyawa su shi mai tsada su ya zo a ce kurin aje a kwashe kawai a mangaza kwa zuwa bude kurin a karya kayan asira da arha zalunci ne duk da talakawa abin ya musu daɗi ga wanda yake siye yan wa masu ala da suka samu san kurma zai adalci so nawa za a zo misali na an taɓa zan zangar zangar misali wake wata shekara ɗaya da buhu kai shekara arba'in har da wani abu buhun wake shekara arba'in wasu na shi a magaza wani jika 35 shi ne biyar dai sai ana nan wannan waken da yake jika wani rabu sai da ya zama to jika 20 ma bai jika 20 da kasa kasa jika 20 da yawa su kare to me yasa ba a ce su talaka su kara ma 'yan kasuwa kasa faɗi musa ba ku ce an kara musu tun da ayatar da musa kamata a kara musu yadda sai yadda ya kare allah ya kare shi yadda ɗan kasuwa yadda ɗan kasuwa zai faɗin faɗuwa ta zo haka iya da kaya a misali a mangaza ina haka aka zaga aka aka zo sun zalim su ka da bai oda ma kan shi a kasuwa ba oda shinkafa ba amma ya zo ya ƙara kuɗi wai ka san ƙara kuɗi ya iya sai da canja ka ɗari biyu aka ce a can shi kuɗi ya ɗari biyu ya so shi ɗari biyu da ashirin ya aka ce a can ya kai ɗari biyu da ashirin yanzu ya ce wai sai da ɗari biyu to da me zai so can ya haɗi inda ya sautan fiye ka zube a sayar kenan yadda ka yarda kaya da ya zube ya hwari ɗan kasuwa ya hwari ba wanda ya ƙara mishi haka iya da kaya a mangaza a jika 200 aji sun kai 250 ba mai cewa ya rage idan ya ga dama don rama ce ya rage farashi amma yadda haƙƙi ya sai da yadda kasuwa ta yi ba wani yi kuma shara ba mai kasa kai ma kasa kasa ba kai gaskiya ba kai gaskiya kan kaso lokacin da ya karya akwai mai ƙara mishi haka mata dole da yawa kan zage kasuwa da wannan abun ya ce a farashi hau basu ka basu kawo oda sabon oda ma amma sun ƙara kuɗin kaya ai ta yabon zan kasuwa ba haka bane shi Allah shi ke farashi iyawa ya hau iyawa ya kare kuma shi yi wani lokaci a sai kayan da tsada su kare ba yadda ka iya suka wani mutum gana wacan wannan aji aka yi shekara ta zagayo dole sai su kare ka ce ka ji ka abu ya kuma ji ka ashirin haɗo nawa kai sun wani wani ma kare ha abada na kare to haka kenan haka kenan kuma samu yau so kuma ka samu ha kaga yanzu ka sauni bugu kana jin zuwa ne ce su ka sauni bai ba yanzu to akwai da ka ashirin ka sai a da lokaci to ka kasuwa ce yanzu ka kenan haka hali ba da kasuwa ta zaman kan take ana iya tsari manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada asu mai dabba guda da dinari guda ta daya ko sai ya samu biyu a hanya zawwa gida ya samu farashi ya sai da ya sai da tsaye dinari guda biyu so da dinari a masa riba 100% samu riba annabi ko 100% samu riba kasuwa ce ta sai daraja annabi an sai yi mai addu'a Allah ya baka cikin kasuwarka tunani ba gaga bata abu halin kasuwa zaman kan take farashi zaman kan shi yake iyawa ya hau iyawa ya kasa ashe annabi ce fa Allah shi ke farashi Allah yake farashi ko mutane kenan kina da yake ayin liberan kasuwa an da san tumar shi an bata haka ta zaman kan take mai tsada ya bar kayan mai ra'asa kullum haka shine gaskiya shine adalci da kamata ba a shiga cikin farashi na diya ke zarta mutane wani ya sai mai tsada ka zo ka cika karya ka karya shi kenan to wannan shine mutunci haka annabi ta cewa wasu na ga cewa hukuma ta shiga amma gaskiya inda kuma ta shiga na abun sai na take da take ita ma tana wani taimako a ciki ga yan kaso ta rage bangare ta mace a rage kaza misali ana sai da kayan misali an auna kayan misali ta misali jika 20 an so a rage ta kuma ta kuma na rage au misali jika 20 jika 10 10 ko jika 5 5 kaga anan hukuma tana iya shiga tunda ta rage musu dalilin su ma ta rage kana ba maka zalunci da sai ma ta rage nata a nan kaga akwai damar a ce kenan sai rigin da abin suke biya su manzo a rigin su kana nan babu zalunci kana ba akwai zalunci da kai aka dace sai ana ne muke ciki yace kenan haka je kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatar gamuwa da Allah wa inni la arju an alqa Allah ta'ala ina fatar gamuwa da Allah mai girma da buwaya walaysa ahadun minkum babu wani ɗaya a cikin ku wanda ya tsirubuni bai madana mata wanda ke nema na da wani zalunci da na mishi fidan wala mana ko a jini shi ko a duke shi kenan ba ruwan shi shiga harkar ya yanke wa mutane kuɗin kaya da ba na shi ba rawar hamsa da nasa'i ko masahu ibn hibban wa an ma'amar bin abdullahi radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال لا يحتكر إلا خاطئون ba mai itikari sai mai laifi yan wadu ruwayoyi suka zo kan magana kacere ko koya kaya dubu ya ba su inganci wannan ko an kai ka samu kuturta ko an kai ko a kwaci don abubuwan ba su da inganci wannan shine a hadisin kacere koya kaya wannan shine wanda ya inganta ba su an kan shi tunan magana mai itikari itikar ba kacare bane ba yau kacare wani abu ne na aiki na al'umma musulmi na aje a kawo kaya a sai mata abinci da abinci ne aibu in ma rage mundi ko gallaza mutane a rihe abu babu shi ki huddawa ya sha wahala shine katalan shine abin aibu to nan wasu na ɗaukan kacare kurin ka saya ka aje kaya kacare yan kowa sai lamarin kasuwa balle da kaka za ga ga kaya saman kasuwa face-face kashi nan in ka siya ma ya babban mai zuwa siya ma kuma iya ma ba za ci riba ba yadda ka siya shi to a wannan hali kana dama ka aje hayawa farashi ta ce da riba ke nema ya ce ba ka aje ba kuma ka sai ka wani kenan irin wannan ajewa daidai samun riba ka tseda ka aji ba cakale saboda ka aji don ka samu wani abu amma misalin da ake yi za a zo a saya a cika mangaza da abinci kayan ya hau an samu riba ake hudawa ba zai sha wahala ana sai na kaka daga waje babu kayan saman kasuwa a wani kwasan ebu kwasan akwai zalimci akwai cutarwa ga mutane tun da abin gashin kun boye riba wata ko ya kun mata ta sai kuka wahala a hudu ta kwamfuta kaga wannan shine akwai cutarwa kenan amma ka aji ka siyo da kaka ko da kaka baiwa su da kaka ni misali wata shekara na ta usaya misali wake na saya na kawo shi nan na kawo shi nan na je har na yame na je farashin da na je na yame yadda na saye shi a nan a musamman kasuwa ma haka yake banda kuɗin mota da na biya kuɗin transfer na biya ka yi min da yame yadda na je saman kasuwa a yadda sai shi a can banda kudin motar dauko da kawai sai wajen guri na je guri na je mata mai yadda na so a can gurin na biya wata aka min da magara na biya kai ne mai farashin da ke yin saman kasuwa shine a can hin sai da dole aji dole aji shi ya tsada a samu riba tukun sai da ya ce bana aji ba saboda na itikar ka ba mana bace ba tunda wani abu ne na neman riba ne kenan ba duka boye ka bari ake ka bai ka zama tolayi sai in akwai cutarwa ga mutanen kai san kanka ne kullum kake kuma akwai wanda bai laifi wannan ba wajen wani na saya ba ni ne ne noma na ne noma na kan kaza na aji a mangaza na bari he na shirya ba da kyau babu cewa na laifi kayana ne ba nonon saya ba na aji ina neman ci riba tukun sai da wannan ba a cewa na ajiya wannan duk da na jika na mai shekara ba bi cewa na lai kayana ne na gona ta ne na gona ta ne na saya wasu malamai suna ga cewa akwai kuma bambanci shi ma ba na garin ba ka sayewa al'umma ka je wani wuri daban wata ƙasa ka siyo kayanka ba na ɗan wurin ba ne ba ka zo ka ajiye a mangazakinka nan ba kiranci ka ɓoye na wani ka ƙare ka mutane ba ba naka bane ka sai ka boye kai kaje ka daga gaban ka tanka da wanda ya noma da shi bina mai noma ba sabani kai mai noma ina ji shi kai ma shi kai biya jikan shi kenan wanda ake magana itikar ka saya ka boye kuma da bukatar ki hudawa amma ba noman ka ba noman ka naka na kanka wannan bai cikin wannan abu kuma a madon sabanin kullum mutum ya ɗauki ɓangaren sauƙi kullum a rayuwa eh an sabarin kaza kaza ne kullum karfi bangaren alkhairin shi ne mai ajiyar ta misali ya hau jika misali ila ɗari ɗari ka sai shirin hamsin ya kai ɗari ɗari kana ce a ka taman tamanin ma ka taimaka mutane ka samu riba ka ka taimaka mutane ka samu riba kuma na wannan kasuwa haka nan gashi hanzu ana cikin tari ba mun ci shi bari ya ci riba amma rage yadda ya kasa a saman kasuwa kowa ya ji abin da aka yi wani lokaci ya ci riba amma kuma ya kasar sauran annabi sallallahu kasuwa talaka ke zuwa ana layi a baka tiya biyu tiya uku ko ba ana akai ba gina mamman Allah ya Allah cikin shi abin kirki ne sai ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته